ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyar ga watan jimadar akhira shekara ta 1441 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 30 ga watan ɗaya shekara ta 2020 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya muhiddin yahya bin sharaf annawawi Allah maɗaukakin sarki ya ji malam da rahama a wancan satin da ya gabata mun tsaya ne a babu فضل قيام الليل باب فضل قيام الليل yana cikin kitabul fada'il babin da yake bayani game da falalar tsayuwar dare wanda mun dan gabatar da mukaddima da malam ya kawo na ayoyi guda biyu da kuma hadisi guda daya na nana Aisha radiyallahu anha yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na biyu a cikin babin مالن يتي وأن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان متفق عليه طرقه أتاه ليلا وأن حديثي أنكر أورشي دقا ببن صحابي علي بن أبي طالب يرد الله تقار تبتا أغريشي sayyidina ali yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi taraqahu wa fatimata laylan ya zo gidansu shi da na fatima da daddare abinda ake nufi da taraqahu shine mutum ya zo wajenka da daddare ya shigo wajenka bayan awannin dare sun riga sun shiga faƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu su su biyun da fatima da mijinta aliyu ibn abi talib ala tusalliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba wacce irin sallah sallar dare qiyamul layl muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi mali yace abinda ake nufi da taraqahu shine atahu laylan ma'ana ya zo masa da daddare wannan hadisi a yana da sababul wurud abinda yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana tasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda mun sha ambata a wasu lokutan baya yakan bibi sabansa wani lokaci da daddare ya ga suwaye suke tashi su sallah da daddare suwaye ba sa tashi su sallah da daddare sannan kuma yana lura da yanayin sallar da suke yi a yanayin karatattukansu yake waye yake daga murya waye kuma yake yi ƙasa-ƙasa waye yake karatu mai daɗi har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taɓa ya ba wa abu musal ash'ari bisa karatunsa da ya ji ya ce masa laƙad uti ta mizmaran min mazamir ali dawuda hakanan ya taɓa wucewa ta ƙofa gidan sayyidina abubakar siddiq ya je yana sallar dare amma kuma yana karatu muryarsa ƙasa-ƙasa can kaɗan ake jin karatun ya wuce ta ƙofa gidan sayyidina umar shi ma ya je na sallar dare shi kuma yana karatu ya cika unguwar gaba ɗaya ya ɗaga muryarsa kowa yana ji da safiya bayan sun haɗe yake tambaye su cewa kai na wuce ta ƙofa gidanka na je kana sallah iri kaza kai ma na wuce ta ƙofa gidanka na je kana sallah iri kaza ko me dalili sayyidina abubakar ya bashi amsa da cewa ya rasulullahi ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi shine Allah madaukakin sarki ba bukatar sai na daga murya ta kowa ya ji wa nake ganawa da shi shine Allah madaukakin sarki to naji yadda shi yaji abin da nake faɗa sayyidina Umar kaifa yace ni kuma ya rasulullah ina so in tashi masu bacci ne kuma in kori shedan ma'ana duk mutumin da yake bacci ya kamata a ce ya tashi ya kiyamal ya kiyamal layli lokacin da ake raba gafara ake raba falala ake amsa addu'a ka ce a ce kana bacci sai na umar ya gaba shi kadai kamata ya samu wannan falalar ba saboda ka sai ya karatu da karfi kowa ma ya tashi ya sallah kenan sannan kuma shedan da inda ake karatun alqur'ani dama baya zama a wajen guduwa yake yace to wannan dalilin shi yasa nake daga muryata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kai sayyidina abubakar siddiq dan daga muryar ka kadan kai kuma sayyidina umar rage taka ta yawa sai ku hada a tsakiya to abin da sa na kawo wannan dan mu gane cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan zaga unguwar madina wani lokaci yakan bibi sabon sai ga suke gabatar da ibadarsu ta sallar dare to wata rana sai ya kai ziyara gidan sirkinsa sayyidina ali ibn abi talib kuma kaninsa saboda haka ya shiga ya same su suna bacci annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya tashe su ya ce musu ba za ku tashi ku yi sallah da daddare ba ba za ku tashi kiyamar lele ba ai bai kamata a ce kuna bacci a wannan lokaci ba sai na aliyu dan abi talib sai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amsa da cewa ya rasulullah an fusana biyadillah zukatan mu a hannun Allah madaukakin sarki suke idan ya ga dama ya saka mana zuciyar mu tashi mai sallah bai ga dama ba kuma ya rike mu sai asuba na ba ta fahimta sai wa annabi hujja da kaddara ce zukatan mu dai a hannun Allah suke Allah ya ga dama mu kiyama lalle ne ya rasulullahi zami ko bai ga dama ba to ba zami ba irin hujjar da mutum yake bayarwa idan yana jin kasala yin wani aiki na ibada sai abu ne dai Allah idan Allah kaddara to sai ka gami sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ci masa kuma ba ya fita yana buga cingin sai yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kai mutum yafi komai iya musu mutum yafi komai iya musu da jayayya yanzu in ba musu da jayayya ba ta ya za a yi ka kafa wa annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi hujja da kaddara saboda haka annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ya fita ya bashi bai bai ce masa komai ba to anan malamai suke cewa wannan hadisi yana dauke da fa'idodi masu tarin yawa daga ciki abubuwan da zamu iya dauka shine a lokacin sallar dare kamar da muka yi bayani a satuttukan baya tana farawa ne daga zarar an yi sallar isha'i zuwa lokacin da alfajir zai keto gaba ɗaya wannan tsakanin mutum zai iya sallar dare a cikinta gaba ɗaya lokacin sallar dare ne abin da samu ka fahimci wannan saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je gidan sayyidina ali da fatima aka ce da daddare abin da ake nufi da daddare a nan wajen al'adance kai ma ka san ba irin daren da ya wuce ka'ida ba ne dare ne kamar ka ce dare ya fara shiga shine lokacin da mutum zai iya zuwa gidan wani amma lokacin da ya ja can a ce misali karfe ɗaya ko sha biyu ko biyu ka ga mutum a gidanka to wannan abu ne da al'ada ba ta gudana haka tana faruwa ba amma da karfe goma haka ko tara da sauransu to shine sai a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je musu da daddare za ta yi a ce mutum ya fara bacci ma a lokacin idan mutum mai baccin wuri ne wani lokaci idan mutum ya sallar isha'i ba shi da abin da zai mai zai kawai sai kwanta ya bacci to irin wannan lokacin ake nufi saboda haka lokacin sallar dare yakan fara ne daga lokacin da mutum ya sallar isha'i har zuwa lokacin da alfijir zai keto gaba ɗaya mutum zai yi a ciki sannan abu na biyu abu ne da yake mai kyau mutum ya rinka lura da yanayin iyalinsa ya suke gudanar da ibadarsu bai kamata a ce mutum ya taƙaita kaɗai ga kallon abin da iyalinsa suke gudanarwa na duniya ba misali a ce ya gane ɗansa a kayansa suna da kyau ko ba su da kyau kayan ɗansa ya kamata a canza masa ko bai kamata a canza masa ba ɗansa ba shi da lafiya a kai shi asibiti galibi mun fi lura da irin waɗannan abubuwan da suke na zahiri amma ya ɗanka ko iyalin kai ke gudanar da ibada galibi mun fi lura da irin waɗannan abubuwan ba shin yana yin sallah idan yana yi shin yana yin ta akan lokacinta a cikin jama'a shin ya mu'amalarsa take su waye abokansa ya yake kaiwa da komowarsa wannan abu ne da ya kamata dole kowanne uba ya sa ido a kan ɗansa da matarsa da wanda haƙƙin kula da su yake wuyansa annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yasa na fatima ta yi aure amma bai bata ba sai da bi ta gidan mijinta ya ga take gudanar da kiyamul lailinta da Allah madaukakin sarki ya ce masa wa amuru ahlaka bis salati sai ya ce masa me wastabir alaiha ka umarci iyalinka da yin sallah sai ce ka dage haka Allah madaukakin sarki ya ce da annabinsa ka dage ka cije akan wannan umarta tasu da zaka yi to shi sa annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi bai kasa abu ya ba har gidan auren da na Fatima yake binta ga tana kiyamar laili ko ba ta yi wannan shine abin da ya kamata a ce kowanne ɗaya daga cikin mu ya lura da shi ya kasance duk lokacin da mutum ya tashi zai kiyamar laili in kana da ƴaƴa wanda suka fara tasawa alal Allah ka je ka dan tashe su ma su je su ku tashi ku yi shafa'i da wuce tashi ai shafa'i da wuce abu ne mai kyau sai gidan gaba ɗaya albarka ta game shi Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan wannan hadisi yana karantar da mu yadda dan adam yake da iya musu da jayayya a duk abin da yake ba shi da ba shi da hujja a kansa wato yadda ɗabi'ar ɗan adam take shine da wahala ɗan adam ya kirarin laifinsa lokaci guda duk yadda ɗan adam yake da laifi ba ka rasa shi da ya buɗe baki ya kawo wani abu na hujja don ya kare kansa da wahala kawai mutum ya zo kai tsaye ya yi kumfesin ɗin abin da ya yi ya ce maka yayi laifi da wahala shi sa ko da shi ɗan da Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi me yasa baka wa annabi Adam sujada ba sai da ya bada hujja fa kun ga Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi Allah maɗaukakin sarki ya sabar da shi daga babu ya ce yi kaza ya ki akwai wani abu bayan umarnin Allah maɗaukakin sarki babu shi to amma da Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi me yasa ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ko ma mana aka an tasjuda id amartuka me ya hana ka kai sujada yadda na umarce ka amsar da ya baya shine khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin wai an halicci annabi adam ne daga tabo shi kuma shi dan an halicce shi ne daga wuta shi sa wannan dalilin shi sa ba zai masa sujada ba kun ga ya bada hujja alal kalla da bai shiru ba haka dan adam yake dabi'a dan adam ce duk gaba ɗaya haka muke da wahala ka laifi kawai ka zo ka yadda ka ce ka yi laifi sai ka kawo jayayya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shigo gidan sayyidina ali ya ce tashi kai sallah ya ce to ya rasulullahi insha Allah ta'ala za a tashi amma sai ya kara kansa ya rasulullah ai zukatan mu a hannun Allah suke shine mai jujjuya su in ya ga dama ya ba mu dama mu tashi mu kiyamul lailin nan in bai ga dama ba kuma shikenan sai mu ta bacci har asbahi kaga masu bacci har asuba sun samu hujja kenan in kai musu in kai musu magana sai su ma hujja da hadisin sayyidina ali sai ga sayyidina ma ali wa annabu ya ayo annaba hadisi shi ma Allah ya samu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadisi shi yana karantar da mu falalar kiyamar laili yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har gidan iyalansa yake zuwa gidan yarsa yake zuwa da kaninsa sayyidina ali ya umarce su tashi su sallar dare saboda falalarta da muhimmancinta ba mu taba ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je gidan wani ya ce wata sallah ta nafila ban da kiyamar laili wannan kada ya isa nuna mana menene girmanta hadisi na biyu wa an salim ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه وانا حديث أنكر أوشي دقى سالم شي سالم دان جدا عبد الله ني شي كما عبد الله دان جدا عمر ابن الخطاب يرد الله تعالى تبتا أغريسو غباء شي سالم يا كربو حديث ني عن أبيه دقى ما يفنس عبد الله ابن عمر يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abdullahi yake cewa hakika manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ni'imar rajulu abdullahi ma dalla da mutum abdullahi lau kana yusalli min al-layli ina ma a ce yana sallar dare qala salimu sai ɗansa salim yake cewa fa kana abdullahi ba'da zalika la yanamu min al-layli illa qalilan tun daga lokacin da mahaifinsa abdullahi dan umar ya ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗi wannan kalmar a kansa cewa madalla da mutum madalla da mutum irin abdullahi dan umar ina ma yana sallar dare sai dan sai ce daga lokacin ya kasance baya bacci da daddare sai dan kaɗan a cikin awannin dare dan kaɗan zaka samu yana bacci sauran lokacin me yake yi kiyamar laili saboda waccan magana ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan hadisi yan uwa shi ma yana da kisa yana da labari a kansa abin da ya faru shine abdullahi dan umar shi yake ba da labarin da kansa cewa a lokacin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sahabbai sukan gaya wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi mafarkin da suka yi a dare annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya rinka fassara musu idan ya sallar asbahi sai ya jiyo sai wannan zai ce ya rasulullahi nayi mafarkin abu kaza sai annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce mafarkin ka ga abin da yake nufi sai ya fassara masa wancan ma ya zo sai ya bada labari annabi sai ya fassara masa tsira da amince tsara tabbata a garshe to abdullahi dan umar yake cewa a lokacin ina karamin yaro a lokacin ma ko aure ban yi ba a masallaci nake kwana a masallacin annabi yake kwana yace sai nake cewa kai abdullahi da kansa yake kenan idan da a ce kana da wani alkhairi kama da kai mafarki ka je ka gaya wa annabi kamar yadda waɗancan mutane suke gaya wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wato abin yana ƙayatar da shi shi ma ina ma a ce mafarki je gaya wa annabi annabi ya fassara masa shi ne abin da yake so kuma su sabai ba 'yan cewa ba ne bai yi mafarki ba zai je ce ya yi mafarki ya faɗi mafarkin ƙarya ba ba zai iya wannan ba shi sa wata rana zai kwanta sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ce ya ubangiji in dai akwai wani alkhairi a tattare da ni maka nuna mun farki ka sa ne mafarki ya ubangiji wai me yasa yake so mafarki ne dan ya je ba annabi labari annabi fassara masa mafarkinsa ai ko yana kwanciya bacci sai mafarki wasu mala'iku guda biyu da manya-manyan gudumu na karfe a hannunsu sun zo sun ɗauke shi suka tafi da shi da suka tafi da shi suka yi jahannama da shi kai tsaye sai ta addu'a a cikin mafarkin yake cewa ya ubangiji kai matsari daga jahannama ya ubangiji kai matsari daga jahannama sai ɗaya daga cikin mala'ikun ya ce kwantar da hankalinka baka cikin yan wancan bangaren ya ce sai aka kai shi wani rami daga cikin ramukan jahannama ya ce ya ga jahannama ramunta kamar rijiya yanayin bakinta kamar bakin rijiya tana da ƙahunhuna kamar ƙahunhunan rijiya yadda kasa ana rijiya baki haka rijiya haka jahannama take ma'ana jahannama ba kamar kogi take ba ko a ce ruwa a jahannama rami ne rami ne shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan aka jefa mutum ciki sai shekara arba'in bai je kasanta ba idan aka saki mutum daga gabar jahannama ya tafi tafiyar da zai kafin ya je tsandaurin kasan jahannama sai shekara arba'in yana tafiya Allah kiyaye ita kanta wannan tafiyar bala'i ne da azaba a cikinta ta ya ce to ya ga jahannama ya ce ya ga wasu mutane daga cikin ƙuraisha wanda ya san su da a cikin mafarki sai ya ga wasu mutane daga cikin ƙuraisha wanda ya san su ya san kamannin su ya gansu a cikin wannan wuta ta jahannama ya ce bayan an leƙa wannan rijiyar da shi kuma sai aka tafi da shi daga nan kuma sai ya farka sai yana farkawa sai je ga yayansa hafsa hafsa a gidan umar ibn al-khattab ita kuma mata ce tawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi dan gida ne abin ya zo masa da sauki da manzan Allah tsira da amince tsayar tabbata a gare shi shigo sai Hafsa take bashi labari cewa ga abin da Abdullahi ya ce ya gani a cikin mafarki to shine sai Annabi ya faɗi wannan magana sai ce ni'imar rajulu Abdullah law kana yusalli billahi ce ma dalla da mutum Abdullahi dan Umar ma'ana an yabe shi an yabe shi amma sai aka dan kawo wani abu aka ce ina ma in kana da kyau ka tsara da me da wanka kamar yadda bahaushe yake faɗa lau kana yusalli min al-layl da ma yana sallah da daddare ma'ana kamar tawayar da ya samu a cikin nagartarsa shine baya kiyamul layl shine sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya gaya mata cewa ina ma yana sallar yana sallar dare da yazo ta bashi labari to shine dan sa yake bada labari cewa tun daga tun da yaji wannan maganar bai ƙara bani kiyamul layl ba har Allah madaukakin sarki ya dauka yansa kullum sai ya yi kiyamar laili sai dai lokacin da ba zai iya ba kamar rashin lafiya ko abin da ya kama da haka amma kiyamar laili ta zama masa jazaman ta zama masa wajibi sai dan kaɗan ne daga cikin dare yake ragewa ya dan kwanta ya huta tunda al'ada ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya sallatar dare gaba ɗayansa a ce tun daga farkon dare annabi ya fara sallah zuwa ƙarshe wannan ba al'ada annabi bace sallallahu alaihi wasallam an samu ya dan yi kamar sau ɗaya ko sau biyu haka ɗan kaɗan hakan ya dan yi kuma su ma akwai dalili hadisai kamar yadda hadisai suka tabbatar to wannan hadisi yana karantar da mu da cikar mutum da zamansa nagari shine kasanciyar kiyamar laili duk yadda mutum yake ayyukan da'a da sauransu to akwai gibi har yanzu a nagartarsa matakar baya kiyamar laili so alaka kiyamar laili sallah ce mai falala kwarai da gaske wannan hadisi kuma nuna mana ashe akwai abin da ake cewa ta'abirur ru'ya ta'abirin ru'ya shine fassarar mafarki shari'ar musulunci ta tabbatar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fassara wa sabon sa mafarki daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai wanda Allah madaukakin sarki musu baiwar fassarar mafarki daga cikin sa akwai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wata rana wani mutum ya zo ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fassarar mafarki sai sayyidina abubakar siddiq ya ce ya rasulullah da Allah ka bani na fassara masa annabi ya ce fassara masa sayyidina abubakar ya fassara mafarkin ya ce abu kaza da ka gani kaza yake nufi abu kaza da ka gani kaza yake nufi sai da ya gama gaba daya sai ya juyo kalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana yana jira a yi me a tabbatar masa da wani farkin abin da ya fasara gaskiya ne ko ba haka bane sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan wani bangaren ka dace wani bangaren ka yi kuskure to shi sa shi fassara mafarki ba wai wani ilimi ne da za a je a koye shi ba a baiwa ce kawai da Allah madaukakin sarki yake wasu daga cikin bayansa idan ilimi ne yadda ake rubuta wasu littattafai a cewa littafin fassara mafarki kaga mafarki ma ya zama wani constant abu kenan duk mafarki ne mafarki ba haka yake ba yanzu kai za ka yi mafarki za ka yi mafarki a fassara maka da wani abu wani irinka ɗan adam mai mafarki irin wanda kai sai a fassara masa saɓanin abin da aka fassara maka da shi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata a wa mutum biyu suka zo masa da mafarki kowa ya ce masa ya yi mafarki yana kiran sallah kowane ɗaya daga cikinsu ya ce na mafarki ina kiran sallah ko ga da mafarki mene ne ɗaya ne kuma mafarki ya zama ladan yana rangada kiran sallah to dai tashi fassarawa na farko fassarar da zai masa ya ce kai za ka je aikin hajji na biyun ya ce kai kuma za ka yi sata za a yanki maka hannu a ya mafarki iri ɗaya nafsu shai kuma ka fassara shi daban-daban ya ce shi wannan an fassara masa ne wa azim fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik aikin hajji zai ji shi kuma wancan fa azzana mu'azzinun ayatu hal iru innakum lasariquna shine fassara mafarkin sa to yanzu saboda Allah idan kawai aka ji aka rubuta littafi aka ce fassara mafarki kaza ga fassararsa to duk wanda irin mafarkin shi kenan fassararsa kenan kuskure ne kuskure shi sa mutum ya farke ce wajen shiga ana shiga intanet ba a dubu mafarki saboda ci gaban zamani ban sani wannan ci gaba zan kira shi wa mutum sai ya farke ce wajen shiga intanet wai zai ga zai ga fasara mafarkin sa an ka je ka gano kanka wallahi Allah kuwa dan hadisin Abu Dauda wallahi hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce shi mafarki a rataye yake a kafar tsuntsu malam yu'abbar matakar ba a fassara shi ba fa'iza ubgira waka da zarar an fasara shi kuma sai afko a yadda aka fasara shi yana rataya kaba tsuntsu ma'ana ba zai afku sharri ko alkhairi ba amma in ka je ka samu wani ka ce fasara farke gawo maka sharri to fa sai sharrin ya same ka wallahi in maka wasa shi sa ka'ida ma mafarki ba kowa ake gawo shi ba ba kowa ake gawo musamman mafarkin da yake na sharri ne annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana mutum ya mafarkin sharri je ta labari ke ta surutu ba a so babban abin da ya kamata idan mutum ya ga mummunan mafarki ya yi ta'awizi ya yi tofi ɓangaren hagunsa sau uku sannan ya nemi tsari da wannan abin da ya gani a mafarkin ya kuma juya daga ɓangaren da yake kunci a kansa idan ɓangaren dama kake sai ka juya ka dawo hagu idan hagu kake sai ka juya ka dawo dama wannan shine abin da shari'a ta koyar da mu amma babu wanda ya sa kai ce wai sai ka je ka samu wanda zai fassara maka mafarki idan aka je aka fassara maka shikenan ba daidai bane yanzu ku kalli kissar mutanen annabi yusuf ku kalli farkansu wancan shi mai ce wancan mai ce inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min wannan kuma yace inni arani a'siru khamran shikenan farkin kawai ce kawai shi wannan ya ga gurasa a kansa haka ya dauko mazubi da gurasa a ciki tsuntsaye sun zo suna ci wani ma sai ya ce ai alkhairi ne wannan saraka ya kai ko kyauta shi kuma wancan abin da ya ce kawai ya ga a asiru hamran yana tatsar giya da ya tashi fassara masu ya ce shi wannan mai tatsar giyan za a fitar da shi daga gidan kurkuku daga gidan barsu har ma ya je rinka shayar da sarkin garin giya ya samu ci gaba shi kuma wannan fa za a je ya tsire shi za a je ya tsire shi fa yuslab fa ta'kulu at-tayru bir ra'si za a tsire shi tsuntsaye su zo su rinka cin naman jikinsa shine fassararsa to shi sa fassarawa farki ilimi ne da Allah madaukakin sarki yake wasu daga cikin bayan bai wasu ba daidai bane in kai farki kai ta labarin ko kuma ka ce dole sai an fassara maka babu bukatar wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abdullah la takun mithla fulani kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi ibnu amru ibn al-as radiyallahu anhuma abdullahi dan gidan amuru dan as da shi da mahaifinsa dukkaninsu sabai ne na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa yace ya abdullah ya kai abdullah ma'ana manzon Allah shi yake wa magana tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la takum mithla fulanin kada ka kasance kamar wani me yake nufi da wani shine wasu malamai suka ce maybe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun farko bai ambaci sunan mutum ba ya faɗe shi ne haka la ta kun mithla fulanin kada ka zama kamar wani saboda ba buƙatar a ce sai an ambaci suna abinda ake buƙata shine a gaya masa aikin dan ya guje shi wasu daga cikin malamai suka ce a'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambaci sunan mutum yace la ta kun mithla wani ya faɗi sunansa sai dai shi abdullahi dan amr dan az da ya tashi ba da labarin shine sai ibhamin sunan sai ya ɓoye shi me yasa saboda ba bukata a ce sai an yi ilanin sunan kowa ya san shi abinda ake bukata shine a faɗi aikin dan mutum ya zuba mai kyau bane ya guje shi ala'ai halin dai sunan bai fito ba abinda aka ce kawai shine kada ka kasance kamar wani kana yaqumu layla mai wannan ya aka ce kada kasance kamar wani kuma waye ya ce ba kada kasance kamar shi shine annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da shine annabi ya ce kana yaqumu layla ya kasance na kiyamul layli fataraka qiyamul layli ana nan ana nan kawai sai waye gari kuma daina kiyamar laili wannan shine mugun alkaba'in da ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gargadi yake kashedi da kada a kasance a zamto kamar shi shi sa malamai suka ce wannan hadisi yana karantar da mu makaruhi ne mutum yana wani aiki na da'a ya ga ya daina gwanda asali baka fara ba gwanda asali baka yi da a ce da kana yi ka daina wannan shine abin zargi kun ga wanda baya yi ai ba a zarge shi kamar wannan ba daman can kai baka saba da kiyamar laili ba to wannan akwai sauki dama can baka saba azumin litinin da alhamis ba akwai sauki daman can baka saba a sallar walaha ba akwai sauki baka saba neman ilimi ba akwai sauki to amma kawai ka riga ka saba kullum abin da ake bukata a cikin addinin musulunci shine iqdam muwasala iqbal ci gaba ake bukata ko doshe ba a san ci baya a cikin aikin da'a kullum ka rinka dubawa me kake yi da ka ƙara haka ake so me ba ka yi ka fara yinsa kullum abin da ake bukata kenan dan lada so ake a tara shi lada baya yawa kullum so kake kawai gari ka ganka a cikin aljannatul uliya aljanna madaukakiya can abin da kake fata kenan kamar yadda kullum burinmu shine mu ga mun tara kuɗi masu yawa wanda zamu kere sa zamu kere sa a cikin gari ko a cikin unguwa yanzu da kuna kasuwanci da wani ka kamo wani yanzu so kake ka fishi in ka fishi kuma sai ka hangi na gaban ka kullum abin da muke fata kenan a rayuwance ba na san babu wanda zai ce yana buƙatar ya gaci baya babu shi da a ce kana da jari na miliyan ɗaya sai jarin ka da naira dubu ɗari a ce alhamdulillah na gode wa Allah abin da nake so kenan buri na ya cika da wahala kullum abin da kake so na ka yi fi to babban abin da ya kamata yan uwa shine lada shi ya kamata a ce mun fi masa wannan tanadin kullun ya kasance idan kana wani aiki to ƙara wanda baka yi kuma ɗauko ka haɗa don ladan ka yi yawa amma wallahi ba ƙaramin ci bayan rayuwa ba ne ba ƙaramin ci baya ne a cikin addinin mutum yana wani aiki na alkhairi kawai ya wayi gari ya daina da ka san kai mutum ne mai yawan sadaka kuma kawai kana da hali mai bi halin kama yanzu ya fi na da kawai sai gaji ka daina wannan mutum ya tumi imaninsa zaizayewar imani annobar imani ta same shi mutum ne kai da ka saba kiyamun laili kullum sai ka yi shafa'i da wuta giri gwargwadon abin da sauka kama ka kwanta sai ka waye gari ka daina yanzu sai azumi ya zo azumi ma ya zo sai a hankali dai haka mutum ne kai ɗalibin ilimi ne kai ka saba zuwa karatu ko da yaushe kawai sai ka waye gari ka daina zuwa karatu ko ina duk inda ake karatu ba ka zuwa da ka san kuma kai mai zuwa karatu ne to wannan ba karamin ci baya bane a cikin addinin mutum addinin musulunci baya san haka shi sa ba kan kiyamar laila kadai ba duk abin da yake na shari'a na addini ne kamata ya ce mutum idan yana yi ya ƙara ba yayyo baya ba Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya gaya masa cewa kada ya kasance kamar wani da yana kiyamar laili ya daina Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kallati naqabat ghazalaha min ba'di quwwatin an kafa kada ku kasance kamar wannan matar da take yin saka sai ta yi saka ta ta yi karfi ta yi kyau kuma sai ta sa hannunta da kanta sai ta warware saka kuma ta lalata ta wannan shi bayani ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم Allah ce kada su kasance kamar waɗanda aka ba littafi Yahudun da Nasara da zamani musu tsayi da su abubuwan kirki abin san barka da zamani ya tsayi faqasat qulubuhum kawai sai zukatan su suka kekese sai suka daina wannan aiki shi sa Allah madaukakin sarki ya zarge su kuma ya ce kada mu zamto kamar su to duk wani aikin alkhairi da kake yi dan uwa yi kokari kaga ka ci gaba akan sa yau kwari ka doge abu ne mai wahala gaskiya saboda kullun shaɗan farauta wannan abin yake wato mu fahimta kullun shaɗan shi abin yana yana bisa ne bitadarruj abin da nake nufi da bitadarruj shine idan ya kasa hana ka kaza zai hana ka kaza idan ya kasa cin maka kaza zai cin maka kaza kullun shaɗan planning ne da shi akwai long term plan da yake yi akwai short term plan da yake haka akwai plan da zai maka mai tsayi akwai wanda zai maka na kusa kusa a hankali hankali zai rinka zamar da kai daga wani abu sai ka daina shi gaba ɗaya Allah madaukan sarki ya samu dace wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح أن أمبت ونمتن a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya kwanta ya ta bacci bai tashi ba hatta asbaha har ya waye gari kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zaka rajulun ai wannan mutum ne da bala shaytanu fi udnaihi shedan yayi fitsari a cikin kunnuwansa au kala ko kuma annabi cewa fi udnihi shedan yayi fitsari a cikin kunnansa ko dai cewa a cikin kunnuwansa guda biyu ko kuma a cikin kunnansa guda daya kuma dai menene shaɗan ya yi fitsari a ina a cikin kunnensa muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslimu suka rawaito shi wannan hadisi shi ma irin sauran hadisan da muka gabatar ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an ambaci wani mutum ana labari labari ya biyo ta kan wani mutum cewa wani fa ya kwanta ya yi ta bacci har ya wayi gari to malamai suka ce mai ake nufi da ya wayi gari shin sallar dare ce bai tashi ya yi ba sai da asuba ta ya tashi sallar asubahi ko kuma a'a sallar asubahi ce bai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zargin sa wasu daga cikin malamai suka ce sallar dare ce bai ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zargin sa wasu suka ce a'a sallar asubahi ce bai ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zargin ta yake zargin sa kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin fatahul bari cewa kowanne zance daga cikin zantattukan nan guda biyu hadisin zai iya dauka ma'ana dai yayi tabacci bai samu damar tashi ya yi sallah ba sai da yawa yi gari to sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce wannan mutum ai abin da ya same shi ya wancan aiki shedan ne ya masa fitsari a cikin kunne to shi ma wannan malamai sun tattauna wani irin fitsari ake nufi wasu suka ce abin da ake nufi da fitsari shine kasalantarwa shedan ya kasalantar da shi ya hana shi tashi wasu kuma suka ce a fitsari ake nufi haqiqiyan zahiran fitsari kamar yadda kasan kana yin fitsari haka shedan yake yin fitsari wanda kuma magana ita ce mafi inganci duk abin da shari'a ta je ta tabbatar a kan shaidan ko aljanu to dole ne kai ma ka tabbatar da su saboda shaidanu da aljanu wata duniya ce da Allah maɗaukan sarki ya ɓoye mana ita ba ma iya ganin su gaiba ne mu a wajen mu tunda babu wanda ya taɓa cewa a cikin ya taɓa ganin aljani ko akwai wanda ya taɓa ganin aljani yan uwa da wahala saboda shi shaidan aljani ba kala ce da shi ba da za a ce kansa iri kaza ne hannunsa iri kaza ne jikinsa babu shi dan ba shi da kala da za a iya ganinsa sai dai Allah madaukakin sarki ya ba shi dama yakan iya rikida ya zamto kalar mutum ko dabba kamar da hadisai da yawa sun tabbata akan haka shi dan yakan iya zama mutum yakan iya zama maciji kare kyanwa da sauran abubuwa haka duk Allah madaukakin sarki ya ba shi wannan kowa din yakan iya zama irin waɗannan abubuwa sannan Allah madaukakin sarki yakan ba mu labari cewa shaitan yana da kai yana da kaza kamar yadda yace qal'uha ka annahu ru'usu shayatin hudar wannan bishiyar ta cikin wuta in ka ganta kai ka ce kan shaidanu ne saboda muni wannan shi nuna mana cewa ashe shaidanu masu menene munana ne munana ne haka littarsa take shi sa in shi ba haushin ya tashi wasafa mace mai kyau sai ya ce wai kamar aljana wannan ai kushewa ne shi kuma shi kuma larabi in ya tashi wasafa mace mai kyau sai ya ce kamar mala'ika to gonda ma dai mala'ika tunda su mala'iku ayi halittu ne na Allah madaukakin sarki masu daraja shi za aka wasafta su da kyau ba laifi ba ne amma aljani ina ga wani kyau to da haka allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar aljanu suna yin wasu abubuwa da dama irin wanda mutane suke yi wanda ba za mu iya sanin ba sai ta hanyar wahayi misali shaɗan yana cin abinci yana sha kamar yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce kada ku ci da hannun hagu kada ku sha da hannun hagu fa inna shaytana ya akulu bishimali wa yashrabu bishimal kun ga annabi ya tabbata mana shaɗan yana me yana ci yana sha shedan yana da zurriya yana haihuwa kamar yadda mutane suke yaduwa haka Allah madaukakin sarki tabbata a cikin Qur'anin sa a cikin suratul kafi a cikin suratul kafi ayar ayar ta zo saboda haka shedan yana yin abubuwa da dama wanda nasiya ta duk abin da nasiya tabbatar mana game da shedan sai mu tabbatar da shi abin da ko nasi bai tabbatar ba shikenan sai mu bar shi amma ba daidai bane kamar yadda wasu mutane suke gani cewa ai shedan shedanin ma gaba ɗaya ƙarya ne babu wani aljanna wasu kuma suna wuce gona da iyaka game da shaɗan ɗin suna ganin cewa shaɗan a wata littace da za a iya ma'amala da shi har akan yi auratayya da shi wannan su kuma sun wuce gona da iyaka matsaya inda nan ya tsayar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa shaɗanu akwai salihai a cikin su akwai mutanen maza wa anna minna salihuna wa minna duna zalika wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna duk su suka ta wannan magana ce da bakin su suke yi daga cikin mu akwai salihan bayi akwai waɗanda ba haka ba akwai mutanen banza kamar yadda a cikinmu akwai musulmai akwai kuma waɗanda ba musulmai ba duka akwai kirista a cikin aljanu akwai yahudawa akwai nasara a cikin musulman ba akwai ahlus sunna akwai yan bid'a haka suke yadda ka san ahlus sunna da yan bid'a suna zamantakewa a cikin mutane haka su ma shaidani suke saboda haka duniyar shaidanu duniya ce mai zaman kanta Allah madaukakin sarki ya bamu labarin wasu abubuwa wasu abubuwan kuma akan iya samun su daga bakin su aljanu din ga wanda suke ta'ammali irin na ruqiya ko abin da ya kama da haka Allah ya samu dace saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garisha tabbatar mana abin da yake jawo mutum ya ga ya gaza wajen aikata ayyukan da'a kowanne irin ne ba lalle kiyama lalle ba shine shedani duk wani aikin da'a da kaga ka gaza yinsa ka kasa yinsa to wannan shedani ne tunda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ya ci alwashi shi shedani a gaban Allah madaukakin sarki cewa sai ya halakar da yan adam sai ya halakar da yan adam gaba daya la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila ce dukkanin zuriyar annabi adam sai na halakar da su sai yan kadan saboda ka ya ci wannan alwashin shi sa shi sa yake ta aiki ko doshi ba dare ba rana sai ya ga bayan mu to shi sa duk abin da ya san zai yi ya sa mana tafabbuɗi mu kasa yin aikin ibada yana yin sa to daga cikin abin da yake shine idan makwanta bacci ya hana mu tashi mi sallar asubahi akan lokaci ko ya hana mu tashi mi me mi sallar qiyamul layl da dare duk wannan aikin shedan ne wani lokaci zaka ga sai ka zo dab da zaka tashi wallahi sai ka ji wani sabon bacci mai dadi kamar Allah laba maka bargo ya rufe ka gashi ka tashi ka ji kiran sallar farko ko ka tashi ka ga agogon ka karfe 3 ko ka sanya alam din wayanka ya buga maka kai da kanka za ka dawo ka sanya hannu ka kashe shi kuma ka ci gaba da mace ba za ka yi aure ba kawai sai dai ka tashi ga garara a kanka abu wurare ba mu labari cewa akwai wata tafiya da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi suka yi da sahabbai shi ma yana cikin su ce da suka yada zango a wani wadi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce kai abu wurare yau kai ne mai gadi ba bacci ka tsaya idan lokacin sallah yayi ka tashe mu abu da nake cewa insha Allah ta'ala saboda aka yi tsaya yana ta gadi yana ta yin sallolinsa da sauransu ya ce wallahi sai da dab alfijir ya kusa ketowa lokacin da zai tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi da sabai ai sallah ya ce kawai sai ji wallahi kamar yadda ka san uwa tana rarrashin dan jaririnta haka yaji ana rarrashin sa ana lallaba shi a hankali a hankali kawai sai bace ya dauke shi ya ce kawai sai farkawa sai kai sai ga rana batso batso a kansu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi ya ce mi sauri mu bar wannan wadin mi sauri mu bar wannan wadin akwai shaɗanu a wajen suka sauri suka sai da suka bar wadin sannan suka yi sallah asbahi to shaɗani kenan yake cewa mahallin shaɗin yake cewa yadda ka san uwa tana rarrashin ɗan jaririn ta haka shi ɗan ya rinƙa masa bai aune ba kawai shi ma sai ya ɓangare Allah ya sa mu dace to haka shaɗan yake ba wai abin da ya shafi aikin sallah ba duk wani aiki da ka sani na ibada shaɗan wallahi ya fi ka sanin hanyar da zai hana kai wannan aiki in ya ga ya yi hana ka kaƙi hannuwa sai ya rage ma kwalitin aiki shikenan ba dai sai ka yi ba to sai ya sa aiki idan ya kamata ka samu lada goma sai ka samu lada biyar a cikinsa ya ta sama tunani da wasu abubuwa marasa kyau haka wanda gaba ɗaya hankalinka zai ɗauke daga kan aikin gaba ɗaya sai dai ya kawo maka matsala a cikin aikinka dole ne to shi yasa ko da uwa kamata yayi a ce muna cikin neman tsari daga shedan dan ba mu da maki kamar shedan shi burinsa guda ɗaya ne akan mu kawai ga mu shiga wuta wannan shine ba shedan ba shi da buri akan mu kamar wannan shine kawai innahu inna ma yad'u hizbahu liyakunu min asabi sayr haka Allah madaukakin sarki yace inna ma yad'u hizbahu shedan yana kiran tawagarsa ne da yan kungiyarsa da duk wanda ya bi shi dan abu daya liyakunu min ashabi sa'ir don su kasance 'yan wuta Allah ya tsare mu daga shi ɗan Allah ba mu tsari daga shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙala yace yaqidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum to ga wani sharri ne shedan shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shedan yakan zo yayi kulli a daidai keyar kan ɗaya daga cikin ku kullum muka kanta muka kwanta bacci sai shedan ya zo mana wannan lalata zai zo daidai keyar ka sai wani kulli idza huwa nama idan mutum ya bacci salata uqadin kulli uku zai ya kulla ya ƙara matsawa ya wani kullin ya ƙara matsawa ya wani kullin ya duribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawilu farqut kowanne kulli idan yayi zai yi bugu akan kullin ya ce alayka laylun tawilun kana da dare mai tsayi ta baccinka kullin ne idan mun kwanta sai shaɗan ya zo mana wannan kullin amma ba ma ji saboda abu ne na gaibu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya itla'in sa gaibin ya sanar da mu kuma dole mu yadda da shi aka bautar da mu fa in istayqaza sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda shine likitan zuciya shi yasa yadda za a ba aurewar wancan kulli na shedan yace fa in istayqaza idan mutum ya farka daga bacci fa zakara Allah ta'ala ya ambaci Allah madaukakin sarki ma'ana kai addu'ar tashi daga bacci alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur ka karanta ayoyin ƙarshe goma nan na cikin suratul ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim zuwa ƙarshe ko abinda ya sawaka daga cikin addu'o'i tabbatattu daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na tashi daga bacci in halat uqdatun sai kulli ɗaya warware kun ji sirrin da kulli na farko yake warwarewa idan ka tashi baka yi addu'a ba still kana tare da wannan kullin bai warware ba fa in tawabba'a in hallat uqdatun idan mutum ya je shiga ban daki ya alwala sai kulli na biya warware saura nawa kenan saura daya fa in salla idan ka je kai salla ta nafila ko raka'a biyu ko raka'a shida ko abin da ya kama da haka daga cikin sallolin dare in hallat uqdatuhu uqadahu kulluha dukkanin kullakullan da shadin ya maka shikenan sai su warware فأصبح نشيطا طيب النفس annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce sai mutum ya waye gari yana cikin daɗin rai mutum ya ji ransa fayau fari fat ba abin da yake damunsa shi sa wani lokacin sai ka ji ka tashi babu ko sisi aljihunka amma sai farin ciki kake kana ta murna wallahi imani ne wallahi imani dan duk mutumin da babu imani a cikin ransa babu tsa'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki a cikin ransa wallahi a cikin damuwa yake duk dukiyarsa duk jin daɗinsa duk abin da kake gani ya mallaka a zahiri wallahi cikin ransa a cikin kunci yake da damuwa ko ya gaya maka ko bai gaya maka ko ya gaya maka ko bai gaya maka haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar aman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma haka al'amarin yake to shi sa ko da'a kai ga Allah madaukakin sarki in ka ware wata rana kai azumi a cikin ta kai sallar nafila kai kaza sai ka ji kana ta farin ciki Allah ko amma duk ranar da kake yawan saban Allah ya kake jin ranka da Allah duk ranar da za a ce ka tara ƙarya da yawa kayi ta kayi kalle kalle kayi kaza kayi kaza ya kake jin ranka sai ga kowa ma haushin sa kake ji ba abin da mutum ya maka kana jin haushin sa an mutum ya wuce ya kalle ka sai ka ce masa munafiki wallahi ko duk saban Allah ne saban Allah ne amma duk mutumin da ya cika zuciyarsa da bin Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai wanke zuciyarsa ta zamto farafat shi yasa idan mutum ya tashi daga bacci yayi addu'a yayi alwala yayi sallah sai ga mutum ya tashi tayyibin nafs ransa cikin nishadi wa illa in ko mutum bai yi waɗancan abubuwa guda uku da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa ba asbaha khabithan nafsi kasla sai mutum ya tashi ransa a cikin muni ransa a ɓace ransa a ɓace sai mutum ya tashi kaga yana jin haushin mutanen gida kowa yana jin haushinsa an yi zuwa ya bal da kwano a can ya cillar da faranti wani yaure masa abu ya bubbuge shi haka da sauransu me ya dalilin wannan wallahi rashin waccan addu'a ce yan uwa ga dalilin can shi sa na ga muku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne likitan zuciya babu likitan zuciya kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi gangan jikinka idan ba shi da lafiya ciwon kai mashashara menene da sauransu duk wani sai a samu likitoci medical doctor je duba kai tsaya akan ka amma idan ka game da ciwon munafunci ciwon jiji da kai ciwon hassada ciwon kaza wannan waye likitanka muhammadar rasulullah wallahi koyarwarsa da nassoshinsa shi zaka bi sai ka samu lafiya saboda haka babu likitan zuciya kamar annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yanzu kun ga mun samu wani sirri da ya sa mutum yake tashi da safe ji shi a cikin bacin rai sannan mutum zai tashi a cikin kasala mutum ya zai tashi a cikin kasala duk jikinsa ya mutu to dama mutum yana tare da shaɗan ba dole ya tashi a cikin kasala ba Allah ya kiyaye to abin da yake jawo wannan na farko shine rashin yin addu'a yan tashi daga bacci sannan na biyu shine rashin yin sallar dare rashin yin sallar dare متفق عليه وان حديث البخاري ومسلم سكا فتر دشي وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وان حديث ان كربو شي عبد الله بن سلام يبدا الله تقار تبتا اغريشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقه النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayyuhan nas ya ku mutane afshu salama ku yada sallama wa at'imu ta'ama ku ciyar da abinci wasallu bil laili wan nasu niyamun ku yi sallah da daddare a lokacin da mutane suke ta bacci tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna cikin aminci sallallahu alaihi wasallam kun ji magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da take fita annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce a cikin wannan hadisin abdullahi bin salam abu na farko shine afshus salama a yada sallama in aka ce yada sallama shine ai tayinta tayinta ko ina wanda ka sani da wanda baka sani ba yaro da babba kowa kai masa sallama ta yada sallama shi ne abin da ake nufi afshu salama daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye ga sallama shi ne na farko lafazinta galibi gaskiya muna yin kuskure mutum za ka ga ya yi shekara 20-30 yana sallama amma bai taɓa samun ladan sallama ba Allah saboda baya faɗin ta daidai zai ce muku sama alaikum wani kawai sai daga ya ce alaikum kawai salama alaikum duk wanda ba lafazin sallama ba ne lafazin sallama shi ne assalamu alaikum assalamu alaikum ka je wajen mutane ka ce musu assalamu alaikum sai a ce ustaz sai a ma izgin a ce ustaz kuka ce assalamu alaikum kuka ce salamun alaikum kuka washe bil ma'arifa kuka washe bil nakira shine daidai amma duk wani lafazi ka ce salama alaikum wallahi ba daidai bane salama alaikum ba daidai bane saboda ka ya kamata mu kiyaye lafazin tunda ita yin sallamar kun ga addu'a ce ita kuma addu'a ibada ce ibada kuma ana yin ta ne yadda Allah da manzon suka shar'anta yadda Allah da manzon suka shar'anta shine ka ce assalamu alaikum ko ce salamun alaikum in dai kana so ka samu ladan sallama na lada goma ko 20 ko 30 to ya kamata ka kiyaye lafazin ta na'am salamun alaikum to wannan in idafar Allahu din a ciki babu laifi to amma da yadda ya zo a cikin hadisi shine assalamu alaikum din ko kuma salamun alaikum amma dai shi ma wannan din daidai ne sai dai bai zo a cikin nasi ana faɗar hakan ba yawa sana abu na biyu kuma shine idan za ka yi wa mutum sallama kai masa sallama yadda zai ji yadda zai iya baka amsa shine idan kana kusa da shi ka yi da lafazin da zai iya ji in kana nesa da shi ka yi lafazin da zai iya ji shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya tabbata wani lokaci idan ya zo wucewa idan ya sallama kuma sai ya daga hannu assalamu alaikum kuma sai ya daga hannu ya tabbata a cikin hadisi ka yi da lafazin da kada za ka mutu sallama kawai ya ga motsawa bakinka lafazin kawai lafazin kawai ya lebanka ne kawai assalamu alaikum kawai tun ya wuce kuma in bai amsa ba ka ce ka ce ya maka wulakanci to ai bai ji ba dole ne ka daga murya ka yi da lafazin da zai iya ji wannan shi ma abu ne da ya kamata a ce mun kiyaye shi sannan kai wanda za ka dawo da sallamar mu sani ita dawo da sallama idan mutum ya maka sallama fa 'yan uwa wajibi ne malamai suka ce yin sallama mustahabbi ne amma dawo da ita wajibi ne wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha dole ne wallahi idan mutum ya maka sallama duk yadda kuke faɗa da shi kuke tashi hankali dole ya ɗora maka nauyi idan maka amsa masa ba ka saba Allah sai Allah ya kama ka ka je can ka ajiyar maka da mutum da faɗan ku da shi a gefe ka amsa ka amsa masa sallamar sa in ya wuce in ya so in zaka sha kokolas ku ci gaba da gima ku sai ku ci gaba da kwarai da gaske amma dai sallama wannan haƙƙi ne da yake akan kamar yadda annabi ya faɗa wallahi dole sai ka amsa ba daidai bane mutum dan kuna da yima da shi mutum ya zo maka sallama assalamu alaikum ka ce za ka amsa wallahi kan kake ɗora nauyi ka amsa ba dan shi ba dan Allah da ya halicce kai baka umarni ya ce kai Allah ka ba shi ba saboda haka a mu kiyaye wajen me da sallamar ita ma da lafazin ta wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu ko wa alaikumus salam wa rahmatullah ko wa alaikumus salam kadai duk wanda mutum yayi yayi sannan mu kiyaye wa idan mutum ba musulmi bane ba a fara masa sallama ba yahude ko ba nasari ko ba majuse ba za ka zo ka same shi ka ce masa assalamu alaikum ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kada ku fara yahudawa da nasara da sallama ba a yi amma idan yi maka bakai babu laifi za ka iya ce masa wa alaikum wasu malama suka ce idan ka ce masa wa alaikum salama duk babu laifi dan addu'a kake masa in ka ce wa alaikum salam kai ma abin ce tabbata a gare ka kamar abin da kake ce masa kai ma Allah ya saka shiga addinin musulunci akwai amincin da ya wuce shiga karkashin umbrella addinin musulunci ne babu ita babu shi so da ka duk mutumin da ba musulmi ba ya masa sallama kowanne irin musulmi kuwa ana iya masa sallama sai dai wasu daga cikin malamai kamar da imamun nawawi ya kawo shi littafin sun azkar yana gani cewa idan mutum abocin sabo ne da yawa to idan sallamar da ake masa yana taimaka masa wajen sabo sai a dakatar da sallama a wajensa amma in zai fahimci cewa wannan kin sallamar da ake masa kyamarsa ake dan ya daina aikin da yake ba daidai ba to babu laifi sai a kame addinin musallam mutum da ya shahara wajen sabo kwarai da gaske sai kuma kowa yana kula shi kamar yadda ake mu'amala da kowa ana yi da shi to kaga wannan abu zai gane abin da yake ba daidai bane balle ya daina amma sai ga kowa ya dauki masa kai masu mutunci sun daina kula shi ya zo ta kawai sai a rabu da shi to sai ya gane cewa wannan abin da yake ne fa yasa ake masa wannan abu malamai suka ce in dai har zai daina din saboda wancan abin babu laifi a masa amma in aka san cewa idan aka dauke masa kan sai dai ƙara jefa shi ruwa to babu amfani wanda a ci gaba da yi masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa at'imu ta'ama ku ciyar da abinci a ciyar da abinci ciyarwa kashi na farko tana fara shiga ne karkashin mutum ya ciyar da iyalinsa ciyar da iyali abu ne abu biyu ne a ciki na farko ka ciyar na biyu kuma ka sauke nauyin da ke kanka saboda ka ko iya iyalin iya karfinka ka ciyar da iyalinka kadai kana ciyar da abinci dan uwa kada ka ga cewa kamar baka cikin hadisin annabi ya ce wa aqimu ta'ama ku ciyar da abinci kai babu wanda kake ciyarwa a waje in dai kana ciyar da iyalinka kuma iya karfinka kenan baka da abin da zaka ciyar da wani a waje kai ka ciyar amma idan kana da karfin abin da ka ciyar da iyalinka abin da ya rara sai kuma a fito makota su samu yan uwa su samu maskine su samu fakire su samu matafiya wanda suke da ba su da hali su samu shine abin da ake bukata ciyar da abinci abu ne da yake mai falala kwarai da gaske wa sallu bil laili ku yi sallah da daddare wannan su niyamun lokacin da mutane suke ta bacci lokacin da mutane suke jin daɗin bacci kai kuma sai ka tashi ka ce bari ka gana da Allah maɗaukakin sarki lokacin wani ya zalunce ka kana da wata bukata a wajen Allah maɗaukakin sarki kana miƙa bukatar ka kana kuma kai kukan wanda ya zalunce ka zuwa ga wancan to kaga abu ne mai haɗari abu ne mai haɗari shi sa zalunci ba shi da kyau kwata-kwata ka zalunci mutum baka san yadda yake a wajen Allah maɗaukakin sarki ba kana can kana tabbaci shi ya tashi tsakar dare yana tsine maka albarka ko yana cewa Allah ya karɓa masa haƙƙinsa a wajenka ya kake gani sai tanamu ainaka wal mazlumu muntabihun yada'u alayka wa ainullahi lam tanim idan ka tana ta bacci wanda ka zalunta kuwa ya ƙi bacci ya kasa yana ta addu'a mummuna akan ka Allah madaukakin sarki shi daman baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nau duk abin da kake faɗa yana jinka kuma zai amsa zai kuma saka masa wanda hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahihun yan uwa ina gani a nan zamu dakata saboda lokacin sallah ya riga yayi insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh